أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka da muka haɗu a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka a cikin wannan wata mai albarka ranar Asabar 18 ga watan Ramadan hijirar annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine daidai da bakwai ga watan Mars miladiya aihuwa Isa dan na Maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari littahfidh al-Qur'ani wa dirasat al-islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a jiya mun kwan aya ta arba'in daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓatuɓai Allah ta'ala ya kare mu daga gare su wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka zaunar da mu lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya hare-hare da muke ji nan da nan da can da kuma sauran ƙasashe na musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya ka zaman lafiya a cikin duniya gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ƴan uwanmu Falastinawa Allah ka taimake su Allah ka ƙarfafe su ‘yan mamaya Isra'ilawa Allah ka wargaza su, Allah ka iya ma Falastinawa da makircin ƙasar Amerika da ƙasar Isra'il. Ubangiji ta ala ce, Inna Allah la ya zulimu mithqala zarra.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Ubangiji ta'ala ya ce, Inna Allah lalle tabbas, Allah ta'ala la yazlimu ahadan baya zalunta kowa. Inna Allah lalle Allah la yazlimu mithqala zarra baya zaluntar kowa daidai da ƙwayar zarra. Wazzarratu hiya asgharu namlatin abinda ake nufi da zarra ita ce mafi ƙaramcin wani wata dabba ta tururuwa. kamar irin wannan jattururuwa ita ake ce ma zarra wadda nan muke ce ma majijiya ya tururuwa ta ya ƙararrama to Allah ta'ala baya zalunta bawan shi daidai da wannan ya tururuwa ko kuma ka ce daidai da ƙwayar zarra bi an yankusa hamin hasanatihi dan Allah baya rage komai daga kyawun ayyukan mutum aw yazida ko ya ƙara ta fi sayyi'atihi a cikin munana ayyukansa Allah baya ƙara ma wani abu na ayyukan ka ko baya ragewa daidai abun da kai aikata shi zaka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abun da ka gani ka aikata daidai da ƙwayar zarra shi zaka gani da aka kafirai idan suka ga ayyukan su a gobe lahira za su ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne wanda baya barin karami ko babba sai ya kididdige shi Allah ya ce wa in taku hasana idan ta kasance hasanatan kyawawa min mu'minin daga mumini wanda ya tsalkake yudha'ifa Allah zai lillinka ta min asharati ila adha'afin kathira zuwa ga linkin balinkin wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ya bashi daga gare sa ajran lada 'aziman mai dimbin yawa Malam Mustapha Al-Adawi yace yaqulu ta'ala mukhbiran annahu la yuzlimu ahadan min khalqi Allah ta'ala yana bada labarin cewa baya zaluntar kowane mutum daga cikin halittunsa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama misqala habbati khardalin daidai da ƙwayar birbirwa wala misqala zarra ko kuma ƙwayar zarra bal yuwaffiha lahu a Allah yana cika ma bawa aikinsa wa yudha'ifuha ya lillinka ta in kanat hasanata in ya aikata aikin alkhairi kamar da Allah ta'ala yace a cikin suratul anbiya wa nad'u mawazin alqist li yawmil qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a muna aza sakelinye abun au na adalci a ranar tashi alkiyama Allah yace a ranar tambaza a zalunta kowa da komai ba wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha koda daidai da kwaye birbirwa mutun ya aikata na alkhairi zamu zo mai da ita wa kafa bina hasibin Allah ya ce ya ishe mu ne masu kididdiga masu lissafi ya zo a hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim a hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hadisi shafa'ati a cikin hadisi na ceto hadisin nan mai tsawo ya ce irji'u Allah zai cewa ku koma faman wajattum fi qalbihi misqala habbati khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar duk wanda kuka sama a zuciyar shi akwai daidai da ƙwayar birbirwa na imani Allah zai cewa a hiddo shi daga wuta a wata a wani lafazi ya zo adana adana adana misqala zarra mafi karamcin karamcin karamcin ƙwayar zarra in dai yana da na imani da Allah ta'ala to ku tsamo shi daga wuta ku kai shi aljanna wannan kuma yana bayyana cikakken adalcin ubangiji ta'ala in ka yi imani da Allah to wuta ba za ta taɓa cin zuciyar da ta yi imani da ubangiji ta'ala ba da haka ubangiji ta'ala ya alƙawaranta duk wanda ya shiga wuta yana mai imani da Allah to da za a tsamo shi daga wannan wutar a kai shi aljanna kamar yadda Imam al-Baghawi ya ambata a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa bayan ya yi riwaya na hadisai masu dimbin yawa daga cikin su akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri irin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khalasa al-mu'minuna minan nari wa aminu idan masu imani suka kubuta daga wuta suka samu aminci fama mujadalati ahadikum li sahibihi fil haqqi a lokacin babu wata jayayya ɗayan ku da dan uwan shi jayayya ta ƙare to sai Allah ta'ala ya ce ku koma can ku ku zo zai ce mala'ikun shi ku je wuta ku fitar da man kana fi qalbihi waznu dinarin min al-iman daidai da abun awo na zina na dinari kamar a ce daidai da girman yaddi a hiddo shi daga wuta summa man kana fi qalbihi waznu nisfu dinar sannan a hiddo wanda zuciyar shi akwai daidai da rabin zina dinari kamar a ce daidai da girman dala hatta ya kula kai sai Allah ya ce man kana fi qalbihi mithqala zarratin kai har wanda a zuciyar shi akwai daidai da ƙwayar zarra ita kuma zarra sun ce ba a ganin ta haka wasu turawa suka ce idan aka ce azzarra ita ce atom shi kuma atom ita ce wanda sai an sa microscope sannan a iya ganin atom zarra wannan shine abin da Abu Sa'id al-Khudri yace dan haka Allah ta'ala yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima da haka zasu ce ya ubangijinmu mala'iku zasu ce ya Allah akharajna man amartana mun fitar da duk wanda ka umurce mu falam yubqi fin nari ahadun fihi khair kai ba wanda ya saura a cikin wuta wanda akwai alkhairi gare shi wanda a zuciyar shi akwai wani alama ta alkhairi duk wanda kace mu hiddo mun hiddo shi ya Allah sai Allah ya ce summa yaqulu Allahu azza wa jalla shafa'atil mala'ikatu mala'iku sun yi ceto shafa'atil anbiya annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minuna masu imani sun yi ceto wa baqiya arhamur rahimin wanda ya saura ya ceto shine wanda yake mafi jinkan masu jinkai Allah kenan sai mai riwaya yace fa yaqbidu qabdatan sai Allah yayi wata jimka minan nari daga mutanen da a cikin wuta aw qala qabdataini ko kuma jimka biyu na 'yan wuta lam ya'malu lillahi khairan qattu basu taba aikata alkhairi ba da daidan Allah ƙaduhuriku sun ƙwaƙo ne hatta saru humaman har suka zama kamar garwashi ko kamar humam wannan ya turbayatan da ake wannan haɓɗin nan fayuta bihim ila ma sai a zo da su zuwa wani ruwa yuqalu lahu ma'ul haya ana ce wannan ruwa ruwan rayuwa fayuta bihim za a zo da su irin zuwa wannan ruwan fayusabbu alaihim sai a zuba musu wannan ruwan fayambutu na sai su tsira fatan su ta taso lahiya lau kama tambutul habbatu fi hamila kamar yadda ka san tsiro na tumfafi ba tumfafiya ba kainuwa yana tsiro a bisa kan yashe dabki na ruwa yadda ka san tumfafiya tana hitowa to haka zaka ga wannan mutane suna rayuwa su rayuwarsu tana dawowa lahiya qala fatakhruju ajsaduhum mithlu lu'lu'i sai jikinsu ya fito lahiya lauye da kasar lu'ulu'i fi a anaƙihim ga wayoyinsu akwai alkhatan wani abun rubutu an rubuta musu utaqa'ul lahi minan nar wa'inda Allah ya yantar daga wuta saboda tausayi na ubangiji ta'ala wannan hadisi malaman hadisi sun tattauna akan shi domin hadisi ne wanda aka yi riwaya daga abdulwahid ibn ahmad al-malihi daga abu tayyib rabi daga muhammad ibn ahmad ibn hatim al-razi at-tusi daga ahmadu dan muhammadu dan dan hasan dan muhammadu dan yahya yace abdurrazzaq a cikin musannaf ya ba su labari yace akhbarana abu sa'id qala akhbarana abdullah ibn ahmad at-tahiri qala akhbarana jaddi أبو سهل عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزار يناتك مسند البزار قال أنبعنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافيري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري على ما حديثي سن تتونا أكن wannan isnadi da wannan hadisi tattaunawa mai tsawon gaske wanda idan muka ce mu tsaya mu yi bayani akan wannan isnadin zai ci mana lokaci to don haka idan aka tsiro aka fiddo su daga wannan wutar za su ce rabbana ya ubangijinmu a ataitana ma lam tu'ti ahadan min alalamin ya Allah ka ba mu kyautar da baka ba wani mutum daga cikin talikan duniya ba wa yaqulu fa inna lakum indi afdal minhu to zan ba ku fiye da ma abin da kuke tunani sai su ce rabbana ya ubangijinmu ma afdal min dalik menene wannan فيقول رضاي عنكم يردد زنجي دكو فلا أسخط عليكم أبدا بزن ساكي وشي جدكو با to kaga wannan yana nuna muna tausayi da jin kan Allah ta'ala ga bayinsa shi Allah ya cancanci a ce mai arhamur rahimin mafi jin kan masu jin kai da aka kuma wannan ayar tana karantar da mu taka tsantsan ga mutane na a duba wannan abu tana karantar da mu taka tsantsan irin yadda bai kamata kawai da inda ka ga mutum yana aikata wani aiki na banna ka jiwa shi cikin wutar jahannama irin yadda wasu mutane ke yi a yanzu da inda ka ga yana wani aikin sabon Allah ta'ala sai ka ga an jiwa shi cikin wuta wutar ba taka bace aljanna ba taka bace haka wajibinmu ne mu kiyayi aje wani bawa daga cikin bayon Allah a cikin manzila guda biyu aljanna ko wuta sai dai a ce ana kyautata miki zato ce wane ana kyautata mai zato shi kuma wane to gaskiya an da ya mutuwa wadda ba ta kware ba baka isa ka ce wane dan wuta bane sai wanda Allah ya jiwa cikin wuta kaga kamar fir'auna kai kana iya yankewa ka ce dan wuta ne ko kuma munafiki wanda bai tuba ba irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Bibi Allah ta'ala ya bayyana ya ce munafiki yana fi darkil asfali minan nar إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ta'ala ya ce lalle munafukai suna cikin karkashin kasan kasan wuta kun ba za ka samu mai taimakon su ba haka Allah ta'ala yana da tausayi ga bayunsa kada ka yi ma Allah shi shige akan bayunsa ka hukumta wani bawa daga cikin bayun Allah yana cikin wuta ko yana cikin aljanna wannan ba aikin ka bane kai dai wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasul ku ci gaba da aiki kullun Allah yana ne yana ganin aikin da kuke aikatawa قال أخبرنا أبو محمد أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله بن الخلال قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الجيلي قال yace sami'tu abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma yaqul naji abdullahi dan amr dan as Allah ya masa rahama yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyam Allah zai tsamo wani mutum ɗaya daga cikin bayon Allah na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine istakhlasa kamar yadda Allah ta'ala ya ce khalasu najiyawo sai suka keɓanta don a tattauna to Allah zai hidda wani bawa nashi daga shi sai shi fayun shara lahu tis'atan wa tis'ina sijillan sai a jewa mai wasu irin rejistar rejistar kusan guda ɗari ba ɗaya menene rejistar su ne irin waɗannan ƙatta-ƙattan takardun da ake rubuta ayyukan mutum na alkhairi ko na sharri za a jewa mai takardu manya-manya sun kai da nan zuwa iya ganin idon mutum na mummunan ayyuka na mummunan ayyuka na gaba ɗaya takardu guda ɗari ba ɗaya kullu sijillin mislu maddil basari duk wata takarda misalin inda ƙarshen ganin idon mutum yake Suma ya ƙuri Allah sai Allah ya ce, A tunkiru min hada shay'an yanzu za ka iya musun wani abu daga cikin wannan ayyuka naka? Wanga ba kai ka yi shi ba? Ya duba nan, ya duba nan. Sai ya ce, Sai Allah ya sake ce mai, A zalamaka katabatil hafizuna, shin marubuta na mala'iku wanda ke wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi sun zalunce ka? yaqulu la ya rab ce wallahi a a ya ubangiji fa yaqulu afalaka udhrun aw hasana shin kana da wani uzuri na wanga zunubi da kai ko kuma wani aikin alkhairi fa buhitar rajul sai mutun ya dimauci shine Allah ya ce fa buhital ladhi kafar sai ya rasa inda zaina qala la ya rab ce a a ya ubangiji wallahi banda uzuri kun banda wani aikin alkhairi wa ya ƙulu sai Allah ya ce bala tabbas a inna laka indana hasana kana da lada wurin wa inna la la zulma alayka al kuma yau babu zalunci gare ka za a yi ma adalci wa tukhraju lahu bitaqatun fiha la ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai a hiddo mai wata ittakarra ya karama wanda abin da yake rubuce gare ta ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammadu bawa Allah ne manzo Allah ne wata takarda ai karama sf bitaqa haka sf bitaqa wanda bata huce kamar kati ai duka wanda ake yi ba za a hiddo mai da ita fa yaqulu sai Allah ya ce ahdir wazanaka a halarto da abun awanka fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji ma hadhihi bitaqa wanda takarda miya ita in an haɗa ta ma a hazihin sijilla ta an rawa ga ƙatta ɗuɗɗuma-ɗuman littattafan da na aikata na saƙonka waya kudu sai ce inda ka latun zulamu sai Allah ya ce lalle kai ba za a zalunce ka ba ƙala fatur fa ustijillatu fi kiffatin sai a ɗoko waɗannan takardun waɗanda iya garganin mutum a ɗoko su aza su gehen sakeli wal bitaqatu fi kiffatin ita kuma wata ya karraba takarda sai a ɗoko ta ita ma gehe a aza wannan sakeli gehe wanga sakeli gehe shine Allah ya ce wa nadau mawazinul qist li yawma idhin ko li yawmil qiyamati zamu aje sakeli na ranar tashi alƙiyama wanda babu zalunci a wannan ran la zulma al yawm to ana aza wannan sakeli wannan takarrun duma duma gehe ana ɗauko ƴan ƙaramar takarratan fatashati sijillatu sai wayannan duma duman takarru su iska ya biya da su su yi sama wasaƙulatul bitaqatu sai wannan ita takarra ta yi nauyi ala fala yasqul ma ismillahi shay'un ba abun da ke nauyi tare sunan Allah wannan kaga yayi daidai da kalimar hadisin a hadisin Musa da yace ya Allah ka gaya min abun da zan gayi wanda ba wani bawa da ke faɗe shi sai Allah ya ce ka dinga cewa la ilaha illallah sai ya ce ai duk bayonka suna cewa la ilaha illallah sai Allah ya ce ba annabi Musa da za a aje la ilaha illallah fi kiffatin sannan a aje abubuwan duniya a gehe guda to malat bihin la ilaha illallah la ilaha illallah za ta jayi saboda nauyinta da aka mutunan da ka wadin la ilaha illallah yana mai imani da sharuɗanta to har abada ba zai dawoma a cikin wuta ko da an doma shi cikin wutar ya an dan tsoma shi za a hiddo shi dan lokaci to Allah muna roƙonka kada ka kaddarci ba a samu cikin wanda za a tsuma warwi an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala an rawaito daga Abdullah dan Mas'ud inji al-Imam al-Bagawi yace idan kana yawmul qiyamati idan ranar tashi al-qiyama tayi jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin Allah zai tara matan farko da na ƙarshe thumma nada munajin sai mai kira ya kira alaman kana yaqlubu mazlamatan duk wanda ke neman wata cin amana da aka masa falyaji ila haqihi yazo zuwa ga haƙin shi falyakhudhu yazo zuwa ga haƙin shi karba an taba cin amana ka ka aje wata ɗan kuskusa an swace kai bincike kan rasa wanda ya swace ta tura da lahira za a ci duk wanda ya san an yi mai zalunci yazo ka aje wani dan abu makaranta wani yayi sama da shi ba ba haka ba to kowa yazo fayafrahu almar'u sai mutun yayi farin ciki an yakuna lahu alhaqqu ala walidihi aw waladihi aw zawjatihi aw akhihi yana da haƙi akan babansa babansa ya taba zalunta shi ko kuma ɗansa ya ci amanarsa ko matar shi ko ɗan uwansa fayu'khadh minhu sai a kwato haƙƙin nan na cin amanar da anka wa in kana sagira ko ɗan ƙarami ne kuma wannan yayi daidai da cewar Allah فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا أكي بوسقه أرانا تاج القيامة رنن فلا أنساب باب دنگنتكا باب وان داناني وان واناني باب ونن باب مجيناني ما تاتاج ولا يتساءلون كم باب تنبييني aka can zaka ga wani ya shako uban shi ce Allah wallahi na ka karar babana bi babanka yayi ce Allah bai sa min suna mai kyau ba sunan kahirrai sami haƙi ne domin wajibi ne uba ya sa maɗanshi suna mai kyau amma saboda yau uwaye maza sun koma biyan mata sai mace ta ji wani suna can cikin filim ta ce shi za a sa maɗan daƙayensu wani ya tabbaye ni ya sunan mamma annabi nuhu ni cewa ban sani ba kana malami baka sani ce to babu ya cikin qur'ani ya ce to sunan mamma annabi nuhu da baban shawa ya ce dubban sani ba ya ce ba ka san wani daga ya zo wani ce gare ka rinci shi to haka dai za ka je ana ta ji cikin finafinai a ɗauko suna ka bai da kan gado a rasa inda aka samu wannan sunan aka jama'a mu ji tsoron Allah shi sa suna shari'a musulunci ba ta ba mace shi ba sa suna ba na mace ba ne duk mace da kuma ta san addinin musulunci ba ta damuwa don mijinta ya sa suna saboda dama ba haƙƙinta ba ne haƙƙin mijin ne amma shaidan da yake yana ɗuɗɗura su sai ka ji tana cewa in ɗau ciki wata tara kai ka to ka sa suna saboda ba ta san shari'ar musulunci ba ke duk damar da Allah ya baki da kuma gatan da Allah ya miki sai ke nemi wani gata wanda wanda Allah ya miki ke da Allah ya nuna a baki haƙƙinki tare da cewa a da baki da wani haƙƙi jahilan da turbuɗe ta suke da ranta amma in shari'a musulunci ta ba mace dama ta ba ta inci na ra'ayi ta ba ta gado ta ba ta komi amma duk da haka tana jin wannan bai isa ba irin yadda bahaushe ke cewa samun goyo har da bidan zaguda a dan zagada to ita dama haka nan ne ta samu an goya ta hadda son ta kai a dan zagada a ƙara sai ta ga cewa ai in ta aihu to sunan ma ita za ta sa wani ya samu mata ya samu dan shi wani suna gashi nan ga kamar shi nace mai wannan suna ba na musulunci bane ce to malaya ne iya matar ta ce shi ta kaso ce to kaga duka wannan yana daga cikin abin da shari'a ke tsoratar da mu akai kaga an samu da ko diya aina mai kurukuru ido eh kwarai da gaske ai wannan sai da aka yi rigima ya samu diyan shi na qatullahi raquma Allah raquma shine na qatu wai wai miya a yace ai yazo cikin qur'ani na qatallahi wasu qaya hakika jahili bai sa abin da ake na qatallahi sai da abokin shi ya tsaye wani malami ya ce wallahi bai yarda aka goge sunan wanga garin ga aka yi hakan ya samu da shi na qatallahi da haka jama'a ya kamata sunaye sa suna ba haƙƙin mace bane shari'a ba ta ba mace shi ba amma ba lahi bane kuma ai shawara ce to ina gani ya kamata mu tattauna mi kike gani ta ce to gaskiya ina so a sa adamu shi yayi shikenan gane ko kuma a sa a sa hashim ko a dai sam amma su mata sun yi sa sunayen kyalkyali a samu wani suna na kyalkyali irin wanda dai kama a sa wata nazza'atan lishawa mai kona fata mai kona fata kai Allah ya dace da ku to shine a ranar tashi alkiyama Allah zai tara matan farko da matan ƙarshe sai a kira duk wanda aka yi ma zalunci ya zo ya gai zaluncin da aka masa wani zai cewa Allah ga babana na kawo tun da ya haihe ni ba wani haƙƙi da ya bani yana cin amanata ya fifita ɗiyan shi ɗiyan matar shi amarya bisa kanmu kai wanga uba ya shiga uku kakkai saken ka shigo cikin uwayen da ɗiyansu za su kai su gaban Allah wurin ƙara in ƙoƙarin duk yadda za ka yi ka sabke nauyi na amanar da Allah ya baka na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wani haka kuma zai kawo ba ɗan shi uba zai kawo ɗa ya ce Allah ga ɗana na kawo tun da ya yi kuɗi babu wani abu da yake yi banda walaƙanta ne da tozarta ne banda ra'ayi a cikin gidana ko uba ya kawo dan shi ya ce Allah ga dana na kawo na bashi tarbiyya ta musulunci na kai shi makaranta na yi mai kaza na mai kaza amma ya ki tsaya yi karatu karshe kuma kasar gumin barawo kai ba ka shiga uku in uban kai kai ka kara gaban Allah haka kuma miji ya kawo matar shi ya ce Allah ga matata na kawo wa akhihi ko ya ka dan uwan shi ran nan babu wata zangantaka babu sanayya kowa nafsi nafsi na yake isa jama'a duk wanda ya san ya taba yaudarar wani dan uwa nashi ko ya cuce wani dan uwan shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi yayi kokari ya sauke wannan haƙƙin tun kakin a zo gobe lahira wayuta bil abd za a zo da wani bawa inji Abdullahi dan Mas'ud fayunadi munadin ala ru'usil awwalin wal akhirin sai mai kira yayi kira akan matan farko da na ƙarshe hadha fulan ibn fulan zai ce wane ne dan wane faman kana lahu alaihi haqqun irin yadda kowo ke yi koho ka san in ta sai in ta in ta in ka sai hili ga koho za a yi shela a gidan rediyo wani dan wani ya sai hili unguwa kaza ya sai gona unguwa kaza daidai dama ga gonar wani kaza hagu ga wani kaza arewa ga zai sanarwa ai watanni ana sanarwa da sanarwa ta yi babu wanda adda rigima za a cika mai takardu in duniya za ta tashi gonar ta tashi ce haka za a zo lahira da wannan mutunan ce ga wani dan wani faman kana lahu alaihi haqqun falyati ila haqqihi fayakhudhu duk wanda ya san wannan nan yana da haƙi yana be shi wani haƙi ya taba cin amana shi yazo ya dawakin shi wayu qalu sai a ce ati haula'i huquqahum awa wa'ancan haƙin su wayu qulu ya rab shi mutumin sai ya ga ina akwai matsala ya ubangiji min aina ta ina na za a ba su haƙin su wa qad zahabati duniya duniya ta tayyata فيقول الله عز وجل لملائكته سي الله يتي ملائكونسا انظروا في اعماله الصالحه كدوبا cikin ayyukan sa na alkhairi fa a'tuhum minha kubasu daga ayyukan shi na alkhairi fa in baqiya mithqalu dharratin min hasana in wani abu ya yi saura na misƙala zarra daidai da ƙwayar zarra ƙalatil mala'iku sai mala'iku su ce ya rabbana ya ubangijin baƙe lahu misƙalu zarratin min hasanatin abin da ya mai saura daidai da ƙwayar zarra na aikin alkhairi fa ya ƙulu sai Allah ce da'ifuha li abdi kullin ka su gabawa na wa adkhiluhu bi fadli bi fadli rahmati ku shigar da shi da falalata a cikin rahamata ta aljanna wannan shine Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa in aikin alkhairi ne kai na lada Allah zai lillinka shi in ko bawa ne wanda ba na kwarai ba Abdullahi dan Mas'ud yace sai mala'iku su ce ilahuna ya ubangijinmu faniyat hasanatu lada shi duk ta kai wa baqiya talibuna kuma ga wasu masu nema ga 'yan bashi ya ci amana wancan ya zage wancan ya yi gigara wancan ya sai Allah ta'ala ya ce khudhu min sayyi'atihim fa adhifuha ila sayyi'atihim Allah ya ce ku doko daga lala ayyukan su ku linka bisa kan lala ayyukan shi summa sukku lahu sakkan ila nar sai ku rubuta mai check zuwa wutar jahannama Allah ta'ala ya kare mu to kaga wannan ayar tana nuhin lalle Allah baya zaluntar kowa daidai da ƙwayar zarra duk wanda yayi sakin yayi zalunci a duniya wallahi lahira za a kwato radda babu dukiya babu wani ɗan uwa babu wani ja kwarjini ko matsayi Allah ta'ala zai zai cewa a ajin sakeli na adalci yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim a ranar la yanfa'u malu dukiya ba ta amfani domin a nan duniya ne dukiyar mutum take amfaninsa ya ga cewa kamar mu za a yi ma walakanci muna da kuɗi za a yi muna walakanci da kuɗi na za a yi ma walakanci sai ya sai walakancin ya zage ka ya sai zage wannan duniya ake wannan amma lahira babu wannan kana zagin shi lahira wallahi za a kwato mai haƙƙinsa yasa wancan bawa ya ce ya Allah ta ina za a biya su ko ba duniya ba ke duniya ta ƙare to shine kaga dan haka mu yi ƙoƙari mu zo gaban Allah ba mu cuci kowa ba yi ƙoƙari ka zo gaban Allah babu mai biyarka bal kai ke biya wannan shine alamar ta cewa za ka samu tsira da kuɓuta abu bi lahira amma wani dan lalacewa za ka iske zaka zai ci amana ka ka bar shi da Allah ya ce ƙaro wani ƙwarai da gaske wani jahili haka zai cewa dama ga wani ki kaga duka wannan jahilci ne wai wani jahili ya ce ina mai bani jikka ɗari ya bar ni da Allah mai ramta min jikka ɗari ya bar ni da Allah kaga wanga bai san Allah ba na wanda wanda ya saki matar shi saki uku ya zo inda wani malami ya ce a maida mai ita a bar shi da Allah malami ya ce a maida mai ita aka maida mai ita aka ce to Allah ya isa in kai a azzalumi in ma waye dai za a gani radda aka kawo amarya sai ya mutu an bar shi da Allah aka zo za a yi mai sallar gawa malami ya ce ku je ku samu wanda zai mai wanka aka aka da ƙyar malam ya zo malam da ya zo zai mai wanka ya ce ne ashe da ka ce a barka da Allah baka yi mishi ba ka ce a barka da Allah ashe baka yi mai ba ashe na ya tulluce ka kuma yanzu haka za mu nukusa ka cikin kabari can ku yi ta yi kaga da yawa mutane ba su san Allah ba wallahi ku kiyayi da'watul mazlum isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'watal mazlumi ka kiyaye addu'a wanda ka zalunta kaga daidai da yaro ka dakwashe shi ce Allah ya isa wallahi ka kiyaye wannan addu'a kai kana ganin mai ƙarfi kake wai kai ga ka boss ka bige yaro kuna karatu makaranta ka ci amana yaro sai ce Allah ya isa kai kana ganin ba komai bane wallahi komai ne domin addu'a wanda aka zalunta annabi ya ce laisa bainaha wa bainallahi hijab tsakaninta da Allah babu shamaki yana cewa Allah ya isa ta kai aka kada mu zalunci bayan Allah duk wanda aka zalunta Allah zai kwato mai haƙin shi to wani hadisi ya zo a cikin sahihu muslim al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna al-abbas qala ya rasulullah abbas dan abdul muttalib yace ya annabin allah inna ammaka aba talib kana yahutuka wa yansuruka yace ba amminka kanan babanka ya kasance a can duniya yana kewaye ka yana hana ya zame ma kamar katanga kal ha'iti wa yansuruka yana taimakonka fa hal nafa'tuhu bi shay'in fa hal nafa'tahu bi shay'in shin kana amfanin shi da wani abu a gobe lahira kala na'am annabi ya ce eh huwa fi dhahdahin minan nar yana cikin cabin wuta walaula ana ba dan da ni ba lakana fi darkil asfali minan nar dan ya mutu mushriki da yana karkashin kasan wuta kuma Anas dan Malik ya yi riwaya daga Imam al-Bukhari da Muslim inna Allah la yuzlimu mu'minan hasanatan Allah baya zalunta mu'mini daidai da ƙwayar zarra ta lada yusabu alaiha ar-rizqu fi dunya wanda ake samu wani arziki da ita a nan duniya wa yujza biha fil akhirah wanda za a saka mai da ita a gobe lahira wa amma al-kafiru fa yut'amu biha fi dunya amma shi kafiri za a ji yadda shi dadi a nan duniya fa idza kana yawmul qiyamati lam yakul lahu hasanatun idan lahira ya zo sai zan bai da ladar komai sai a yi mai waƙadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura shi kahiri kenan duk abin da kahiri zai aikata in zo lahira yayi gwari aikin banza yi kaga ga kahiri ya gina masallaci ya gina kaza ya gina kaza ka ci kai kahirai sun kwashe lada sun kwashe laka dai ba wata lada da ke gare shi to da haka duk wanda ya aikata aikin alkhairi zai gane shi daidai da ƙwayar zarra to cewa shi مثقال ذرة أي زنة ذرة والذرة يضرب بها المثل في التحكيم أنا أبوغ مثالي ده ذرة ورن كارنشن أو وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها in ba haka ba Allah bai zalunta mutum da rera kwazara ko abin da bai kai ita ba wama ji'a bihi ala sabili at-tahqir aw at-takfir wannan duka an zo da shi ala sabili misali ne kawai dan haka fala mafhuma lahu bai da wani mafhumi kamar yadda Allah ta'ala ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum a cikin suratul tauba da zaka nema musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba nan kaga al muradu bidalika at takfir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam law istaghfara lahum 700 alf marra ma ghufira lahum ba 70 marra kadai ba ko da so miliyan dubu saba'in annabi zai nema musu gafara Allah bai yahi ba nan wai an dau haddul aqsa ne komi yawan istighfarin da zaka nema ma kafirai Allah bai ya gafarta musu ba to shi Allah ya ce wa in taku hasanatan an karanta hasanatun an karanta hasanatan al ikhtilaf al i'rab wa yu'ti min ladunhu ajran azima yazo da Allah ya bashi lada daga gare shi lada mai dimbin yawa kamar yadda zo a cikin hadisi ila adhafin kathira wannan an zo da shi ma'tufa ne ala yudha'ifu da aka yazo majzuma bi hadfi al-ya'i milladunhu ay min indihi ajran ay thawaban aziman za azama mai girma da yawa wanda girman shi dan adam bai iya tasawurin shi wannan al-ishara ila anna hadha al-ajr azimun jiddan wannan manuniya ce dake nuna wannan lada tana da girma kwaran gaske wadhalika li anna al-ata'a ya'zumu bi 'azami al-mu'ti lada tana girma ne daidai girman wanda ka bada ladat ko ba haka ba ai sadaka tana girma daidai girman mutum in babban mutum ne zaka iska na daure ko nake nuhi babban mutum sadaka shi a daure ta manya ce karami ana gane karami daga kudin shi daga sadakar shi a daure babban mutum ana gane babba ne ta sadakar shi an zuwa ana so a gina masallaci sai ya ce to na sa miliyan goma ka ji babban mutum shi kuma ƙarami mai miskini ya ce na sa jikka yawwa to ana gane hajamin mutum ta kyauta shi da haka da Allah ya ce wa yu'ti min ladunhu ajran azima zai bashi daga gare shi lada mai girma ai kai ka san ladar da Allah zai bada ba karama ce ba saboda Allah ba karami ne ina fata an gane wannan to shine mala yace wa nadhiru hadha ma allamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar qala qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira zuwa faghfir li maghfiratan min indika warhamni lati inna allaha la yuzlimu mithqala dharra kenan daidai da girman Allah gairi girman ladan da zai baka wai shi girma Allah baya da haji to kaga abin da yasa dazu nace daidai mutanen dauri ba da yanzu ba yanzu babban mutum ne wanda kake ganin cewa babba ne ya kamata yi harka ta manya sai daga yana harka karamci wanda yau Allah ya jarabci mutanenmu da ruwa shedan yana nan yayi katutu cikin zukatan mutanenmu illa ɗan kaɗan wanda Allah ya marhama shi gani yake duk ya bada zai talauci ga Usman ibn Affan wanda ya bada ya bada ya kai sai da annabi ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman ya yi daga yau bai laihi ba Allah ya yi mishi ga abubakar ne siddiq da ke kwaso duke shi gaba ɗaya ce ya ba Allah duka annabi ya ce mi ka baro musu ya ce na baro musu Allah da manzonsu su ci gaba da karatun Qur'ani ga Umaru dan Abdul Aziz aka ce ya kamata ka bar madiyanka duke ya ce ai na kware ne fallahu ya tawalla salihin idan ba na kware bane to dama ba ba ruwan Allah da wanda ba mutunan kware ba in diya na diyan albarka ne to Allah zai kula da su ka bar ɗiyanka babu tauhidi ka bar ɗiyanka babu aƙida ka bar ɗiyanka babu sanin Allah na gaskiya to ba dole ka mutu ba kana ɗaddar wani shi ba ma tsoron ma yake ɗiyan su halwe shi ba wai wani ke ce min wala malam ɗiyana wa'in ka kaga ƴan yaran ga duk jira suka in mutu to ba dole su jira ka mutu ba ka ƙi tahiya ka koya musu aƙida ka ƙi kansu makaranta ka kai su makarantar ma ana koro su kan kuɗin wata irin yadda in kowa yana ba da jikka kudin wata kai alaji ka ce to malami jikka biyar zan bada amma a jikkan ma sai ya nemi rangwame ya ce to malam ka san holandi mardi mercredi jeudi bandiredi suna lakwal samdi dimension suka zo ya kamata a yi muwai to irin wangan ya za a yi ci gaba ba dole ka ga ɗiyan shi babu wata babu wani karatu a ƙida babu ƙur'ani malami na Allah ya ƙara mishi lahiya Dr. Samaila ya yi wata addu'a na ce amin kuma ku ce amin ya ce ya Allah ka hana mu duk wanda ka ƙetar ba malaman kuɗin makaranta Allah ka hana mu ɗiyan shi har da ƙur'ani ka hana musu ƙur'ani ka hana musu ilimi ba ku ce amin ba jama'a ɗiyan shi sun ƙe dole ɗiyan shi a yi musu mummuna addu'a shi ya baƙin cikin malaman yake ganin yake in ya ba da kuɗi malamai kuɗi za su yi kasu ƙaru to da kuɗin makaranta ake karatu ake kuɗi wani malami ne ya yi kuɗi da kuɗin makaranta a nan to sai in ba malamin kake ba idan nesa dai cinka da nesa na taɓa ba da labarin malami na malam abdulkadir ya allah ka kyautata makomar shi allah ka sa aljanna makomarsa allah ka sa kabarinsa ya zama rawdatun min riyadil janna dausayi da wadama ta aljanna malam wata ran ina zaune sai wani ya zo inda shiki ya ce abdulkadir ka taimaka min fi sabila gidana babu abinci malai ce wallahi ban da dala ashirin lokacin an rabe kuɗin makaranta duka ya rabe muna ko dala ba ta yi saura ba sai ce ka abdulkadir ka ji tsoron allah makaranta uku ya ce nan makaranta can makaranta ya ce aƙalla kana ɗalibi dubu ya ce dala ɗari ɗari gida dubu ya duka kulita ya ce jika ɗari biyar ya ce yanzu jika ɗari biyar malam ga kana da mota kana da moto ka ji tsoron Allah abdulkadir sai ce to alhamdulillah na gode ma Allah ya ce amma wallahi banda sai ya ce to ka ji abin da ke ta yi da gidana ne ba a yi abinci ba ya zanu ma malam lalurar shi ana na an yi daidai da iyalin mala ita ma ta yi balaguro ko ta haita ba ta gaya mishi ba ko me ya iza shinkafa ba a kawo ba babu ta nan sai yaro ya dawo ce ai bai iske ta ba sai ce to am shiga shinkafa ta gaba na an kai waka ba a gano haka nan ba sai da ya mutu da yan rasu sai muka lisa wa ɗalibai marayu guda 63 waɗanda malam a cin su shi a shan su shi a sutura su shi a kuɗin makarantar su mutum 64 ina muka yi ɗauka su an ka tallata ma wasu wasu bayan Allah wani dai ya yi ƙoƙari ya turo buhu 64 daga shekarar bai sake turo ko ɗan taya guda ba ai wasu kaya sai a mali aka jama'a haka malamai suke shan azaba amma wani yana da hasada ta ya ƙume shi gani yake malami yana nana ta kwasa kuɗi ci ɗalibi 200 gare shi ai sai dai ka mutu da hasadat Allah zai ci gaba da taimakon masu taimakon Qur'anin shi da taimakon sunnar shi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka shi wani son yake ga malami kaskance ya ta horin shi yana alaji a taimaka mana alaji a taimaka mana Allah kada ka nuna muna radda malamin Qur'ani zai ta yana kaskanci yana roƙo gaban wani mai kuɗi in kuma malami ya mai da kanshi haka nan zai zama abun kwatamci a cikin mutane cikin yan uwa laraba za a yi ta nuna shi Allah ya dacar da mu wannan ayar ta karantar da mu intifa'u zulmi anil anillahi Allah ya kore maka shi zalunci nan ce wadda inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah ya ci gaba da cewa fa kaifa idza ji'na nam arab فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ubangiji ta'ala ya ce fa kaifa yaya halin kafirai zai kasance idza ji'na min kulli ummatin idan muka zo da kowace al'umma bi shahidin muka zo mata da mai bata shaida wanda zai bada shaida akan aikinta shine annabi waje ina bika zamu zo da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula'i akan waɗannan duka ka zama shahidan kai ke bada shaida Ah, Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa yace qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya wata ran annabi yace karanta mini Qur- Qur'ani fa qultu ya Rasulullah kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil ya zan karanta ma alqur'ani alhali gare ka aka samkar da alqur'ani sai annabi yace na'am inni uhibbu an asma'ahu min ghairi yace lalle ni ina son in ji karatun Qur'ani daga wani na faƙaratu suratun nisa ya ce na ci gaba da karanta suratun nisa ina ta karantawa ina ta karantawa hatta it ataitu ila hadhihi ayati sai da na kai dab da waga aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida fa qala hasbuka al'an annabi ya ce ya ishe ka nan daidai ne yayi yace sai na waiwaya fa idza aynahu tadrifani sai ga idanuwa annabi suna zubar da hawaye na girman abun da zai kasance a ranar tashi alkiyama kowace al'umma za a zo da annabi wanga annabi ya ce ga abun da suka su cewa ba haka bane ana jayayya da annabi da mutane shi sai a zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce to kaka ya ce a tabbas haka nan ne kai ka san ba da shaida wannan yana nuna mana girman ba da shaida ba irin yadda mutanenmu suka suka murkushe ba da shaida sun ka ba da shaida ba komi ba wani gaban ka an kai kaza ci ina nan wurin an kai kuma ƙarya yake isa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana muttaki'an fa jalasa fa qala ala wa qawlu zuri wa shahadatu zur yana gijirce da zaune yace ku saurara da faɗar zur da shaidun zur bala'i ne kuke yi kanku suna daga cikin manya-manyan saba'ul mubiqat ababe guda bakwai da ke durmuye mutum a cikin wutan jahannama Allah ta'ala ya kare mu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace hasbukal abiya ishi kan annabi ya hushi da kuka saboda girman abin da zai kasance a ranar tashi alkiyama to shine malam usaimin yace lamma zakara anna Allah azza wa jalla la yuzlimu mithqala dharra sai ya ambaci fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wannan istifham litta'zim tambaya ce fa kaifa ay litta'zimi ne fa kaifa yakunu halul kuffar ya halin kafirai zai kasance ai a'zim bi halil kuffar ka girmama sha'anin halin kafirai a ranar tashi alkiyama wanda suka ƙaryata annaba idan aka zo da annabi ya kaushe da akan ƙaryatar da suka yi ma annabawa ai kaifa takunu al-hal idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa dhalika yawm al-qiyamah Allah zai zo da kowane kowane mai bada shaida a cikin al'umma ash-shahidu anan shine ar-rasul manzo zai bada shaida ga al'umma shi kamar yadda Allah ta'ala yace a cikin suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida annabi zai zama mai bada shaida a gare ku min kulli ummatin umma a cikin alqur'ani tana da ma'anoni da yawa idan kuka ga umma a cikin alkur'ani ummatu to tana da ma'anoni na daga cikin ma'anoninta tana zuwa da ma'anar at-ta'ifatu wani yanki na jama'a kamar da Allah ta'ala ya ce wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna umma wata ta'ifa wani yanki ba al'ummar duniya gaba ɗaya ba kuma umma tana zauwa da ma'anar al'iman umma tana zauwa da ma'anar al'iman kama faɗa Allah ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan ibrahima ya kasance mai imani ne mai da'a ga Allah ta'ala kai kaɗai gayya ibrahimu ba umma tana zauwa da ma'anar azzamanu zamani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ƙalar lazina jami'in ma wadda kara ba da ummatin ai ba da zamanin bayan zamani falabita fisijini bida asini don ya fassara ma can umma mai ake nuhi da shi sannan umma yana zawa da ma'anar addini wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida addini guda wanda Allah ta'ala ya bari shi ne addinin musulunci to da haka idan kaga al'umma ta zo da suna al'umma a cikin alkur'ani to tana zuwa da ma'anoni da yawa to amma abun nuhi anan ita ce al'ummar duniya gaba daya wannan ayar akwai fa'idodi a cikin ta na farko bayanu azamati hadhihi shahada bayanin girman wannan shahada sannan ranar tashi alkiyama za a tsaida wa mutane shahada shedu kamar da Allah ta'ala ya ce a yau hannuwanku za su ba da shaida al-yawma tashhadu al-yawm al-yawma al-yawma nakhtimu ala afu yawwa arama yani ta shige ku arama yunwa yake shi aha to ya kamata a yi exercise ta hito arama ga ga tahajjud nan za a yi amurza shi da yawa Allah ta'ala ya ce a yau ranar tashin alkiyama al-yawma nakhtimu ala afwahikum ko ala afwahihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu wa tashhadu arjuluhum mm Ubangiji ta'ala ya ce a yau ranar tashin alkiyama za a samu shaidodi da yawa, hatta da hannuwanka za su ba da shaida, bakinka za a ruhe shi, saboda shi baki dama ba gasa yake gani, kai wannan rana akwai tashin hankali. ranar da za a taho da kai ta bayyana ƙarya ka buko da kacce ka gina masallaci kuma ƙarya ta ba kai ka gina shi ba. ranar da za ta bayyana cewa lalle ka ce ka yi taimako alhali ba ka yi taimakon komi ba Allah ta'ala ya datar da mu da kuma wannan ayar ta karantar da mu annabinmu shi ne wanda zai bada shaida akan duk annabawan duniya to kaga wannan kuma duka ya nuna muna malamai su ne magadan annabawa kamar yadda al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah a hadisin Abu Darda suka fitar annabi ya ce annal ulama'a warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa aka su malamai dole a kimanta su a darajanta malami don kimanta malami kimanta annabi ne saboda shi malamin ilimin annabawa da gadon su ne yake ɗauke da shi sai a kimanta su a darajanta su a ba su matsayinsu wannan shi ne abin da ya cancanta malami a unguwa ana son a kimanta shi ba a dinga mai dokar sakaina ba ya zan makin kowa yau a wasu unguwoyin ne in ka zan malami kawai ka zan abin kiyayya za a dinga kiyayya da kawai don ka zan malami Allah ta'ala ya ci gaba da cewa yau ma'izin ya waddu ladina kafaru na'am يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Ubangiji ta'ala ya ce yau idin a ranar tashin alkiyama rana ce wadda za a zo da kafirai yawaddu alladhina kafaru wa'inda suka yi kafirci za su so law tusawwa bihimul ard shine abinda zaka dauko a can yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasula wa'annan da suka yi kafirci suka saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama law tusawwa bihimul ard da za a daidaita su da ƙasa law tatasawwa bihimul ard da za su zamtur baya a ranar tashi alkiyama saboda abun da suka ga sun aikata na zunubi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin wata aya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba kahiri in ya ga bala'i lahira sai ce Allah inda an maida ni ƙasa ya laitani kuntu turaba Allah da an maida shi ƙasa amma ina wala yaktumuna Allah haditha basu isa su boye ma Allah daidai da labari ba na abun da suka aikata ba su iya ɓoye ma Allah hadisan wani labari nan sai ka tambayi wanda ya ce bai yarda hadisa annabi ba ɗan ƙalaƙatu ka ce ɗan ƙalaƙatu ai ka ce hadisan shine hadisi a cikin ƙur'ani fabi ayi hadisin ba a da huyu uminu da wani hadisi na suke imani to gashi Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba su ɓoye ma Allah hadisin bukhari ka ɗan ƙalaƙatu kenan nan hadisi yake nuhi ce a to baka gano ba kakka yi saken ka tako la'aya qur'ani da sarrai da aka nike mamakin wanda yace bai rada hadisi annabi amma shi yarda nashi hadisi zai zauna ya awa guda yana bada labaru ya ɗauko aya ya ci gaba da bayananta kuma duk bayanan da yake in ka tambaye shi ina na Allah ya faɗi wannan bayanan babu su ai qur'ani da za a ce duk abin da aka yi a duniya sai an rubuta cikin qur'ani da bai harratuwa amma na daga cikin hikimar Allah sai aka yi mahzufat akwai wasu abubuwa hazfu ne kuma wa hazfu ma yu'lamu ja'izun a wurin malamai duk abin da aka sani a shayin shi ya halitta wani ko lazimul fa'ida ne ba buƙatar ambace shi hissa sai a shayin shi isa malaman balaga suke ce wani khabari sai su ce lazimul fa'ida sau da yan tsaya a zano misali a tsaya an batu matan annabi aisha hafsa ka to menene za ka karuwa da shi na sanin sunayen cikin ƙur'ani ba ba haka ba haka shi ma wurin bayanin aikin hajji shi ma nan ba za a tsaya a gama shi bit tafsil ba saboda Allah ya aiko wanda zai tsaya ya ma bayanin shine annabi sai yi shi a aikace kawai shi dan galaka to sai bai ganuwa bai ganuwa sai ya taban kaura shi a a ainan ya ta kikikada ya bace ya batar Allah ta'ala ya datar da mu to shine Allah ta'ala ya ce law tusawwa bihimul ard an karanta tusawwa ko kuma tasawwa da za a maida su kamar ƙasa ba za a yi musu hisabi ba wala yaktumuna Allah haditha ba su iya ɓoye ma Allah duk labarin kawunan su duk abin da ke cikin zukatansu ba su su ɓoye ma Allah shi ba wannan ayar ta karantar da mu alhadar min ma'asiyatir rasul muke yayi saba ma annabi muke yayi saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke yayi fatali da sunnar shi ka murje ido ka ce baka yarda hadisan annabi ba kake yayi wannan kuma ya kamata duk wanda yace bai yarda hadisan annabi ba in zai auren mata ya aure Maryam kawai dan Maryam ɗaya ta zo da cikin Qur'ani diyar shi Maryam matar shi Maryam matar shi ta bi Maryam ta uku Maryam ta hudu Maryam uwar shi ma Maryam saboda Maryam ɗaya cikin Qur'ani in yace a ai to ai kawo muna akwai hafsa zai ci to kawo mana sunan hafsa cikin ƙur'ani da kai ka ce cikin littafin Allah akwai komi wala ce ma farratna fil kitabi min shay'in ban bar komi cikin ƙur'ani amma malamai magabata da sun gano inda aka sa magaba wani kahiri ya zo inda wani babban malami ya ce ku kunce ƙur'anin ku Allah ku ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in cikin ƙur'ani komi ba mu bari ba sai ya ce mai kai malam gwada min cikin ƙur'ani ina na aka yin biredi ya ake biredi gwada ina ayar da Allah ya ce gashi ayi biredi kaza a sa kaza sai malam ya jawo shi ya ce to mutum suka tafi sai inda mai biredi ya ce mai biredi ya ake biredi ya ce an samu fulawa a kwaba in an kwaba a yi kaza in an yi kaza a yi kaza sai a sa shi a gasa shi in ya yadda hu sai a hiddo shi ya ce ban gane ya ce a ganewa za ka yi ubangiji ya ce muna fas'alu ahalar zikir in kuntum la ta'alamu cikin ƙur'ani yake ku tambayi wa'anda suka sani in ba ku sani ba da ban sani ba sai na zo na tambayi wanda ya sani shikenan ƙur'ani kuma ya koya muna wannan to kaga wannan ya hiban kawar duk za ka yi ka kore sunna annabi ka yi taɓacin tsohin mutane kai dai ka san yau bukharin ga da ake, ake zagi babu ayar da Allah ya koya mana zagi babu ta aya ga ta wanda Allah ya ce a zagi bukhari to amma wani zaka ga ya ɗau kuma bukharin ga yau abin da gare shekara 1200 da rasuwa shekara 1200 da rasuwar shi tunda yaro shekara 256 hijira daga Makka zuwa Madina Al-Imam Malik inda kake zagin muwaddan shi shekara 2200 gare da rasuwa ya mutu shekara 179 Imam Shafi inda kake cewa shi ma mutu shekara 204 haka duk malamin da zaka dauko kace Turmuzi a Turmuza ya cikin wuta ya mutu shekara 279 Al-Imam Tirmizi yau raben shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam raben shi da duniya shekara 2200 da yan kai ko kuma dubu da ɗari ɗaya da ‘yan kai kai wanda mun shekara dubu don Allah ba ka hutar da kanka da shi a jawo ka lahira ana ma hisabi da wanda ya mutu shekara dubu baka gan shi ba bai ganka ba ana ma hisabi da shi don Allah za ta ma daɗi to haka wani zai tashi gobe lahira wa'anda za a yi mai hisabi da su su tirmizi na ba na zamanin shi ba ya zagi bukhari ya zagi tirmizi a jawo shi ce ka zagi bukhari a ai ƙarya sun kai ma hadisi a ce yanzu ba wannan aka magana ba maganar zagin da kai mu shi dai mu dama addini bai koyar da zagi ba addinin wa kake da kake zagi kai jama'a Allah ya sawa wajibi ne mu yi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ku bata cikin qur'ani domin sunna ta zo ne tana sharhin qur'ani sunna tana bayanin abin da ke cikin qur'ani ne da haka yau in ka ce baka yarda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iske akwai matsala sallar ka ta zamga ta nan dai ibada ka ta zamga ta nan dai ga kamata saboda ka ce baka yarda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya muku wadda ta zo tana tambaya ta wai ya halitta a yi mu'amala aure da mata in tana haila na ce abai halitta ba Allah ya ce fa'atazilun nisa a fil mahiyat Allah ya ce ku ƙaurace ma mata in suna haila sai ta ce to ita mijinta in tana hailace mata yake ba haram ne ce to jahili ne jahili ne bai karanci qur'anin ba qur'anin ma ne bai yarda da shi ba dan qur'anin cewa wa atazilu fa atazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yaqhurna sai sun yi tsalki in ba jahil jahili ba waye to ya sadar da mace dan kazamta kuma da haka wai shi qur'ani zalla jahilci zalla ne bai iya sallah cikin mutane shi gahi bai sallah cikin al'umma ba an raba shi da mutane komi na shi daban kuma sai ya zo lahira ya gano wallahi ya bugo ruwa lokacin da dama babu damar dawowa aya ta karantar da mu a lahira ba abu babu koyi ne a lahira duk abin da kai zaka gan shi duk abin da kai wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada lahira tadata yadda kasan ka zo bakin lamfadar komi kana gani ga hinin kiri ka kiri kiri to haka lahira za a bude ta garan kan in ka ci amana ta sai an zo lahira ai hissa nake mamakin wanda za a yi mai hisabi da wanda bai taba sanin shi ba ko kuma bai da wata mu'amala ta nesa ko ta kusa da shi za a yi mai hisabi da shi wallahi akwai malaman da za a yi musu hisabi da wasu mutane waɗanda ba su gansu ba yanzu kawai wani zai ganka ka wuce cika an can mutu akwai girman kai gare shi kuma bai san ka ba ita kuma ka'ida ta ce la da hannun ru'an min qabli an tujali sau kakka yabi mutum baka zauna tare shi kakka zagi mutum baka zauna tare shi ba dan nesa ya cinke kai cika an can mutum mutakabbir girman kai gare ya babbace ka kawai lahira a jawo shi a jawo ka ga hinan hisabi za a yi ina kun ka haɗu ba ku taɓa haɗuwa ba sai a ce a kwaso ladar shi a baka daban zaka aram saboda mi saboda ya zazzage ka a can duniya ba kai mai komi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatanmu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi